وبعد ذلك قراءة حرجا قرأتها من حول أو كتاب أو سمعت من قار له والمسلم يحفظه أو ثقة مستمع أو أمسك المسمع حسلا أو جرى على التجويز ثقة أو من قرأ والأكثرون أخذوا أخذا بها وألقوا النزاع وكونها أرجاء مما قبل أو ساوت أو تأخر أو تأخرت خلفها كو وفي العداجيل قرأت أو قل ثم الذي في أول في أول أنت أنت تذكري
مغيرا قراءة لا مطلقا لا تميت أبدا في المنطقة wa ba da za na ba da za bayan wannan kaga zan muna faɗan wato nau'i ne na rabe-rabe kai na ta'ammuli wato yadda za a ɗauko hadisi yadda za a ɗauko ruwaya da kuma yadda za a bada ita na to mun faɗi wanda siga ta farko wanda ce ta aka ce safi ita ce kira ta sama'a dama mun ce nau'i guda wajen guda takwas ne za mu karanta a ciki na kaji ya ta farko ita ce nau- nau'i na sana'a wato kaji abu a wajen shehi ya gaya maka baka da baka wanda bayan mun ji wannan nau'in ko mun ji ya sai kuma idan ka zo wajen bayarwa ya za ka bayar shi ne za ka ba da lafazi akwai madoji da aka faɗa irin hadisu wanda shi ne ya fi a wata a wata haɗin wani wasu malaman sannan haddasna sannan bayan haka sai labarana sannan sai ambana sannan sai ƙara lana sannan sai zakaran lana gudana wannan su ne sai ga wanda aka yi aka yi da kuma ɗan sabanin da aka yi tsakanin haddasana da tambayi tuwa kamar yadda muka ce to wannan shi ne shiga ta farko kenan za a daɗe yadda za a hammuli da kuma yadda za a bayar da abin da ya kamata a bayar to sai wannan kuma shi ne ta ta biyu shiga wadda ake amfani da ita ta biyu wato bayan watan ita shi ne ke ba da za na na bayan wannan wanda muka faɗa shiga ta farko na sai karatu na sai karatu wanda wannan shi karatu din nan arnan da au a bangaren malam masu ilimin hadisi suna kiranta arnu na eh arnan in ka ji duk inda altafan hadisi za galiban inda kiratin mulaka suna kiranta arnan eh wato bana ka ne duba da cewa ita kamar dai yanzu ka fi turanci kamar dai kan faru ne kawai tsakanin wata ruwaya da aka faɗa da kuma shi abin da shehi ya faɗa ta iya wata kila shehi ne ya faɗa wani ya rubuta kuma yanzu kai ka zo kana son haɗa da abin da shehi ya faɗa da kuma abin da aka rubuta din abin da aka faɗa aka karɓa ruwa ya kila a wajen sa ko kuma a wani wani sa kaga da aka haɗa kenan abin da ake cewa dama arlo daga uralu ne wato sakanni kamar ka ɗauko wani abu ka haɗa da wani abu a gefen sa uralu ma'ana janibin kenan sa shi a gefen sa kana son ka auna ka ga wanne ne ya misawata shi ne daga nan aka samu kana shi ta kiran sa arzo to idan ka ɗauko yanzu misali ruwayan nan wanda ka zo wajen shegi ya danganta da kan irin zuwan da kai kamar da na faɗa ta iya ka zo da hadda ne na wani hadisi kana gaya wa shegi shi ma wanda shegi shi ma ya haddace wannan ruwayan ko kuma ka zo da abin a rubuce a littafi kana karanta wa shehi wanda shi kuma shehin ya haddace wannan abu ko kuma a'a ka zo da abin yalla a haddace ne ko kuma a rubuce ne kana karanta amma shi shehin bai haddace ne shi ma ya ɗauko asalin nasa ruwayar wanda ya rubuta a wajen shehin da yana yi yana dubawa kai ma kana yi kana dubawa ko kuma kai kana faɗa a haddace shi kuma yana dubawa ya ga abin da za ka faɗa ɗan daidai ne da abin da yake cikin nasa littafin da ko ko a mashi ba ko kuma a akwai wani ɗaya daga cikin waɗanda suke wajen shegan wanda ya ji karatu a wajen shegan wanda siƙa ne shi a mutace ne shi ka zo kai kana faɗa ko da shegan yana zaune amma shi wancan ɗin hankalinsa kuma yana nan yana sauraro yalla a haddace ko ko shi ma da lissafin na shege a hannunsa ko kuma kai kana zaune wani ya zo ya karanta a wajen shegan kai kana zaune ba sai ne ka gudu ba shegan yana sauraro ko kuma wani siƙa yana sauraro duk wannan shine nau'o'i na kira'a shi sa za a galibin kamar mai karatun littafin abin nan wake da suna wake da suna littafin ashara za ka ji da yawa yana faɗa yana cewa hadda suna kaza ta kiriya ta bikira a cikin alai da karatu na zane kiri domin bikira a cikin alai shi ne yake nuna sigar cewa wannan ta wannan siga ta biyu ce ba wai ta wancan ce wanda aka karatun shafa da shi ne ya gaya masa a irin wannan siga ce ta armbar ita ce aka yi na wannan shine abubuwan da za mu karanta da kuma wa'annan nau'o'i kuma sigar da za a karanta na cewa idan shi kuma ka ji irin wannan karatun ya za ka wani ya da wani irin siga ya kamata kai kuma idan ka zo wajen bayarwa ya kamata ka faɗa wajen bayarwa wa'ansu malamai sun yi maganganu da dama a ciki siga ta farko za ka ma mu ji me ya kamata ni sannan kuma bayan wannan wata siga ce misali wani wajen zai ce karatu na yi karatu alawa ne ko kuma a'a ka zo bayan wannan siga za ka zo da siga irin ta kamar yadda muka faɗa a baya ta haddasa amma sai ka ce haddasa wani bi qira'ati alai shi ne mun manta ga tsakanin wancan domin wancan haddasa na kawai ko kuma ce a habara na wani bi qira'ati alai ko an ba'a na wani bi qira'ati alai ko kuma qira'atan alai ko in ka faɗa wannan shine siga na to haka za mu je wannan karatu da shi yakin wannan ne
qira'atu hamin hizbin to shine yace ita wannan da ake kira qira'a ana kiranta arla yace qira'ata ka karanta ta kana karanta ta ita wannan ruwaya min hizbin daga haddar kanka auki tajin ko kuma daga littafin ka karanta hausa mi isa min ƙarin ko kuma ka ji abin daga wani wanda yake karantawa ka ga ba kai ba kenan kana zaune wanda yake karantawa shi kuma wal muslimi hasiya shi kuma wanda yake sauraron yana ya haddace wannan abu ka kamar shi kenan ya haddace kai kana karatu daga hadda ko kuma kai kana karatu da littafi shehi ya haɗe ko kuma wani ne yake karantawa shehi ya haɗe duk dai waɗannan sigogi da muka faɗa shi ne wannan sigogi ɗin alhali wasmir ya haɗe shi a shi da bismillah ya haɗe ya wannan alhali wanda yake shi shehi ne ya haɗe ya haɗe ya haɗe shi wannan
aw tukatu mustami'u ko kuma wani sika ne mustami'u yake sauraro a wajen shehin ba wai shehin bane a akwai wani sika wanda yake a wajen shehin shi kuma yana sauraro yalla sauraron da yake shi ma da haddasa ne ko kuma a'a da asali ne yake karanta ne shi littafin shi yake duba kai kana karanta ko kuma wani kai yana karanta
shiwa da shi yake wai amma yana ne shiwa hau su ɗakin musamman shi suka din gashe yin shi kuma gashe yana zaune yana sauraron karatun yawa ya zama da cewa shi ne yake sauraron abu kuma kuma shi ya haddace ko ko a'a da littafin shi yake
au amsaka al musma'u asal musulmi musmi'u yawa ko kuma musulmi shi ne jirwar amsaka ya zama ya rike asna asali kaga bai haddace ne kenan shi musulmi shi ne shi ne shi ne wancan wal musulmi ya fa zuwa kenan kaga tun da hadda ne nan ko a da hadda ce shi kansa shi amma yana da littafi wanda yake duba asalin eh ya ya rike asali kenan shi musulmi ne asalin littafin nasa au jara ala sahihi sikatin ko kuma sika ne ya zama ya gudana ya gudanar wato aka samu wani sika a wajen shehi wanda shi kuma shi ne yake rike da lissafin yake rike da asalin
au man kara ko kuma wanda yake karatun shi ne yake dubawa kamar misali shi ga naka ga kuma na shehi kaga yana dubawa kenan shi da yake karantawar wataƙila ya haddace ne kuma yana duba na shehi kuma asalin kamar misali shi yana karantawa daga haddasa kuma asalin yana hannunsa shi ne kaɗai to ala sahihi shi in ga take an ƙara wannan maganganu a bisa sai in ga take wannan guda biyu a wasu katin wannan karada ala sahihi shi ma diya daga cikin nau'i na kira a wannan wal aktaruna yawancin malamai to kuma za mu ji cewa meye hukuncin shi idan abin nan da yake ba sama'a bane kamar yadda muka faɗa na farko shi hukuncin kira'a ne yaya malamai suka hukunci da shi yadda za ka iya ruwaya da shi ko ba za ka iya ruwaya da shi ba shi ne hukuncin zai gaya mana yawancin malamai haka wani ijma'a in haka yi shi jima'i duk gaba ɗaya malamai sun yi cewa idan aka kira'a sun yi da za a iya hukunci da wannan abu za ka iya zuwa kai ma ka je ka yi adani ka bayar da wannan abu
haka jan biyawa suna ba su riko jiha da wannan magana wa alga wani har ga wani za sun a jefar da duk wani jayayya duk wani wanda zai jayayya ma ce a ba za a jefar ba wannan magana a wajen su ba da kalli jima'i sun jima'i da amince cewa dai kira'a shi ma nau'i ne na ta'ammuli wanda lalle za a iya amfani da shi wa kaunuha arjaha mimma kauli mimma kai qabla suka ce ma a wajen su ma shine yake rinjaye ma kaula daga abin da yake bayan ba ya ma fi ma sama a din ba su a wajen su sun ce su a wajen su ce ka- su kawo da da da siga su kira'a ka karanta abu a wajen shi su ya fi a wajen su maka ka ce ah, wannan ne ka ce sama a kai a wajen sun kafa hujjar su eh, da dama akan akan abubuwa da dama akwai da yawa daga ciki wanda wanda suka fara daga cikin ingancin nasa kamar cewa ya inganta su ne ya lissafa su da yawa kamar irin su anas ibn abbasin da abu hurairah da shauran tabi'a kamar ibn musayyib da abu salama da shauran su waɗannan suna daga cikin waɗanda suke kuma sannan har ila yau sai kafa hujja da cewa ita sama'a din nan za a iya amfani da ita yin afwan kira'a kai za a iya amfani da ita saboda hadisin da aka zo na limamu bin sa'ala bata din nan da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya bijira da musulunci a wajen sa sannan sai yake tambayar sa yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu amaraka da hana yanzu Allah shi ne ya hore ka da wannan abubuwan da kake faɗa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake na to kaga da yake na hamdin nan shi limamu sai ya koma wajen mutanensa ya je gaya musu yake musu inna Allah ba'atha rasulan wa anzala alaihi kitaban wa qad ji'tukum min indihi ma amartukum bihi wa nahakum anhu yaje ya gaya musu yake musu Allah ya aiko ma manzo kuma sannan ila yau ya saukar da masa da littafi kuma ila yau ya aiko ni na je masa kuma yanzu na zo muku da daga wajen sa abin da Allah ya horo shi kuma ya ali gari to kaga wannan abin da ya faɗa ai lafazin sa ne shine yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu amarakum bi hadi ai ba manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya ga amma ga shi ya zo ya faɗa kuma yace Allah ya aiko annabi ya ga wa ya wa ya wa ji faɗa wannan kaga shi kenan wannan abin ya halatta har kamar kira'a ce a wajen annaba domin ya yi ne tabbatar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam din haka abin da ya faɗa haka ne shi kuma ya je sanar da mutane kuma suka shiga musulunci a bisa wannan akan waɗannan abubuwan ne suka suka yi wannan shi ta da ana aka zo su malamai sai suka hukunci kamar yadda muka faɗa cewa aka hukunci wajen kala uku na farko waɗansu malamai suka ce a wajen su yalla cewa idan aka kira'a ta fi sama'a ko daidai suke da sama'a ko ba ta kai sama'a ba shi ne akan sabanin da aka na farko malamai kamar irin su abu hanifa sai imam na malik kuma su shi ko ba da sauransu duk gaba ɗayan su a wajen suka ce ai ka faɗi cewa ma kira'a din nan ya kuma sama'a din a wajen su domin a wajen su shi ne lokacin da shehi ya zo yana gaya wa almajirinsa wani abu idan shi ya faɗa masa wannan magana lokacin da yake gaya masa ai shi almajirin yanzu idan da shi zai yi kuri ai ba zai sani ba saboda ya jiran samu ko ba zai sani ba ko kuma a'a a ce inda ma ya san abin ma wata kila saboda kurgine sai da kuma ladabi a wajensa an yi faɗa abin da kun kare wata kila zai yi cewa ba zai yi masa ba haka ba sai ya shirya rabar ko kuma a'a ya jiran shi abin da kuma ba zai masa magana ba to amma idan zan ce kira'a ne ba lokacin da yake magana sama'a kenan kawai sauraro yake shi yana gaya masa a ce a faɗa abin a yi kuskure wata kila dan kuskure amma ba lalle ya tsaya wa shi ne wannan abin ba kuma wani zai iya dauka ya abu amma a bangaren kira'a ba ai abu ne wanda ka dauko shi gashi gundari daga an faɗi wani abu wanda yake ba daidai ba dama ga azali ga asali an gaishe kaga wannan asalin yana cikin din wannan abu ana faɗa ko kuma shi shehin shi ne a hadisi abin ka kana faɗa kana cewa kaza zai ce ba haka ba kaza na shi to kaga ai wannan in haka ne ya fi cikin akan wancan magana da ake magana shi zan su a wajen su yawon wani abuwa ne ba yanzu ke kira'a ma a wajen su ta fi sana'a ba da za a ji a mace shi ba saboda wannan hujja ta sawa nan a wasu sabotku wani suka ce kuma a musawa ce a wajen su su ya ne ne kai kamar su imamu buhari da sauransu waɗansu a wajen su kamar yanzu su imamu buhari su a wajen su ce a a daidai aka yi su a wajen su a cewa daidai ka ga akwai magana wannan zai magana kuma saboda wani dalili ya je ya wata magana kuma ba da wani abin da yake da kuma na malik ma an ce ya faɗi wannan magana ta musawa tun ma anan wajen ya faɗa yadda za mu yi magana dalilin da yasa a nan wajen suka yi faɗan dalilin suka suka ce musawa tun an sun ce dalilin da suka ce sun yi daidai a'a suna faɗa ne a wajen wanda yake raji a bisa wanda yake musun wannan kira'a da shi ne suke son su nuna mana cewa da kira'a da musawa tun duk abu ne ɗaya amma ba wai suna son su nuna cewa idan da za a yi a jere a gane wanne ne ya wani to da za a tambaye su za su ce a wajen su kira a sabuwar ta kaga a ce magana ta su duk magana ce dai ba ba wai ba ila ba ba domin kamar imamu nawali ya faɗi wancan magana kuma ya zo ya faɗi musawati to sai aka ce to abinda yake nufi a cikin wannan magana shi ne wancan magana da yake magana yana magana ne idan ana maganar zancen wanda suke suka ce ba za a yi riko da kira'a ba to a nan wajen zai shi ne suka magana cewa to a yi da ita da kama a ɗin duk abu ɗaya amma da ana magana yanzu akan maratibu ne a jera ta wanne ne yafi wani to wannan a nan wajen za su ce su kira a tasu kama kamar yadda suka faɗa ba dalilin da zai kenan wani hali ne hali ne bambanta hali ne bambanta shi za a wajen fata wannan dama dole akan duba a ga wani wani irin mai aka tambaye ka ba da wannan amsa na'am yawa eh.
أو تأخرت magana ta uku kuma wa'an shine inda suka rinjayar da sama'a a bisa shari'a na'am su kuma wa'ansu da yawa daga cikin kamar mutanen masharif da kurasa da sauransu su kuma a wajen suke su kuma ita ce karin jiha alfa wannan wanda shi ita na zama abin da ya dauka kenan shi sa ga ta a matsayin ismi ne shi ya dauki wannan ne domin shi sa ya fara gaba da sana'a sannan ya zo akan wannan na'am yawa dabadin da yake eh nam kulfun hakau sabani akan akan sun haka su malamai akan waɗannan nam wa fil ada akwai wannan sabanin da muka magana killa ya cewa wannan ne rajihi a ciki ko kuma a cikin duniya na'am eh su ne sabani guda uku da zai makaranta wa fil ada ofira da a cikin wajen bayarwa to wannan mun gama da hukunci ko ya ake ɗauko wannan sabulin ya kuma za a bada shi na'am yanda ba da shi fila shine yanda za ka faɗa shine ila Kara'atu.
yace karatu ka ce na yi karatu au ko kana kuli karatu ala wani ala fulani nam ko kuma ƙuri ko kuma an yi karatu wato ma'ana idan ya yi karatun da kansa ne sai ya ce ƙuri'a na'am
wani ya yi karatu ko ya ce amma ɗaliban ana haɗawa ya ce wa ana asma'u Mm.
nam wani an yi karatu a wajen sa wa ana asma'u ni kuma ina ci na'am to kaga wannan abun idan yake ana asma'un an tabbatar cewa abun babu tasbihi kina Eh, amma domin za a yi karatu amma lalle kai kana sauraro ba kawai hankalin ka shi ne na roji to karo ana asma'un ne shine zai fitar da wannan magana eh
na'am to shi hadisi ko mai kaka jiya ba a ba wani abu na kokonto ko sai ya ne shi ba ku ce ya ba ko ma irin suka ka sai an duba halin ka ma ya rage shi Mm.
Bisa kamar yadda muka faɗa a can baya ma cewa sai an duba an ga a wani irin hali kake ciki ma a wani lokacin na na- na halin baƙin jiki ko baka bacin wannan duk su ma ana lura da su Mm.
ثم الذي في ال- في أوله sannan wannan da ya tabbata wato ma'ana siga ta farko wanda za su fara faɗa Eh.
shine kace qara'atu aw qira'a wa ana sumo an na'am karatu wa ana sumo نعم shine shine siga ta farko a Na'am.
wannan a wannan abun nan نعم siga ta biyu kuma shine yake sun mallaji fi awwalin sinsarku sannan kuma wanda ya tabbata a cikin na farko san abin da makaranta a cikin jama'a menene siga ta farko
سبيل Sabitu.
sannan ne تمام Haddasa.
sannan ne Ahabara.
sannan a habara sannan Ambara.
sannan أنا eh a duk ɗaya ne da na ba ana ba na duk siga ɗaya ne ko haɗa jini ko haɗa jini shi ma kuma kamar shi ma ɗaya ne نعم an ba ana sannan sai kana lana Kala lana.
waɗannan su ne sigogi wanda muka faɗa ko duka ba ɗinsa a bara to نعم wannan duk sigogin ana faɗan su su ma a cikin wajen adari na wajen rakan wanda na kira amma fa shi ba wai mutalafi ba ne.
Na'am.
shi da yake sun mallaji fi a wani amma ɗan tankuri muka yi da kira Na'am.
idan a ciki ka ambaci kai na kira a kan karatu Na'am.
la mutlaka ba wai mutalafi ba ne ba kawai yanzu nan ka je ka kira a baka lokacin hadisi ko a habara na ko su ne ko Na'am.
dukkanin su waɗannan abubuwan za ka faɗa amma kuma sai ka nafasa wannan amma banda shi ba ta sami domin ta sami ba a ba a faɗanta kawai sai idan nafasin suna da ma'ana duk da ka haddasa na dai zuwa kasa abin da muka faɗa za ka iya faɗa ka ce haddasa na wani zikira a shi alai ko an ba'a na wani zikira a shi alai a habara na wani zikira a shi alai فن صحيح ko kuma ka ce kira'atan alai Na'am.
duk kowane daga ciki za ka yi amma banda sami shi ba a yi Na'am.
من سبيل eh نعم shi sa yace Wala a za ka ta- faɗa wato kada ka ce la mutlaka amma wala ta mitu a barin tilmun ta Na'am.
ita ta mitu ba a taɓa amfani da ita tilmun ta ba a cikin shi mafi mafi zaɓaɓɓe da kawai sai a taɓa Na'am.
da za ka taɓa ji ba shi sa waɗansu ma dalilin da ya sa kenan suka gabata ka a bisa wannan siga ta haddasa Haddasa.
tunda su waɗannan ana amfani da su a wasu siga Eh.
kamar irin waɗannan Kawai.
amma ita wancan kuma ita babu wani abu da za a Ta sama.
amfani da ita yawa Na'am.
don ɓangaren sa Na'am.
نعم
la mutlaka kenan Na'am.
ko نعم shi ne wannan da ya magana za ka iya cewa a kira'atan alaihi ko kuma bi kira'ati alaihi Na'am.
ko an ba'ana wa ne bi kira'ati au kira'atan alaihi ko a Na'am.
barana bi kira'ati alaihi duk dai wanda ka faɗa Mm.
au kira'atan alaihi wa ana asma'u duk dai wanda ka faɗa a ciki to sai ka zama ba muƙayyadi kawai za ka faɗe shi ba sai ka faɗi wannan Na'am.
hakan waka ne ma za ka ce an shaɗina bi kira'atan alaihi Na'am.
kira'atan alaihi ko makamantan waɗannan amma ba a yi a ce haddasa ni kulanun ko haddasa na wa barana wa ambana
الحمد لله shi ne baiti na ƙarshe shi ne kusan haɗe baitin da ke gaban wannan shi ne kusan haɗe ku da wannan Na'am.
shi ne ke menene والمرتضى المثال في الإنباري نعم.
نقول لك حديث في الأذان نعم جنشي يرجي su a wajen su ma a nan wajen wata ilafa a kuma yi Na'am.
cewa yanzu malamai sun saba a cikin lafazin haddasa da kuma a hamarana Na'am.
a cikin wata ra'a a bisa maza ba guda uku Na'am.
na farko sun na da ko kuma rana a waje ko haddasa ko kuma a bana da lafazin kira'a su a wasu su sun hana ba
ana su da sayi lafazin yau sun hada su da su ba za a yi wannan abubuwan na'am waɗansu kuma sun hana ta yi mutlakan cewa za a yi da haddasa na da a bana din za a yi na'am shi ne to wani mutala a salisu kaga la- magana ta farko kenan eh almar'u mutlaka na'am magana ta biyu aljawazu mutlaka masalata to wani ne magana ta uku shine sai ya kawo ta uku na'am yake a talib da ibari malamai sun raba suka ce idan a habari ne ibari ne a habara na ne ka iya cewa ikira a fiye alai islaku za a yi islaki na'am ai abubuwan da ba zai kira muna magana da idan kira a ce aka ɗauko amma kai lafazin ka shi ka ba ka ba kai eh da jira abin ne amma kawai ka ce haddasa na baka ce ikira a fiye alai ba na'am ko ka ce a habara na baka ce ikira a fiye alai ba na'am to wannan malamai sun sama wa'an suka ce kwata-kwata ba za a yi ba haka wani magana mu da muka faɗa ta baya dole mun ce sai da kai eh kaga wannan magana ya dauka waɗansu kuma suka ce a'a za ka iya yi mutlaka a ce haddasna kuma ba tare da kaci kira a ce ba kuma kana nufin kira a ce ko ka ce a abarana kuma kana nufin kira a ce ba tare da kaci kira a ce alayhi ba duk za ka yi na'am ko an suka ce na'am amma magana ce yake wal murtala yanzu zai shine magana ta uku da aka dauka yake ibari a wajen ibari talaku ka iya cewa a abarana kai shiru mm kuma kana nufin kira'a na'am ba kana nufin wai sama'a ba na'am amma na tahdisi ba a magana akan tahdisi shi ne in asara shin duk zamanin masu addini babu wani wanda kada bazan an ce ya ce haddasana kuma yana nufin kira'a mutlaka eh kuma mutlaqan kawai yake mutlaqin da yake haddasana kuma yana nufin kira'a na'am dole sai ya ce in yake haddasana sai ya ce kira'a sai alai na'am amma a barana wannan an samu na'am za a ce a barana mutlaqin ta ba tare da kafin kira'a sai alai ba kuma kana nufin kira'a kira na'am wannan take magana ta wuce.
na'am alhamdulillah eh kuma kaga wannan zai iya yiwa dalilin da yasa kenan a gaba ta haddasana a kan a barana kenan mm domin ita ma tana da wata ke banda da jiya ta da akanta akan abin da cewa
alhamdulillah